واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله سابغ النعم مزيل النقم مغني الاغنياء ورازق الفقراء الحمد لله وعد على الشكر المزيد وتوعد على المنع أشد الوعيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الحمد لله اختص من عباده من شاء بمزايا إنعامه الظاهرة وألهمهم بشكرها والقيام بموجب حقها وألهمهم بموجب حقها نورا بقربه ورضاه في الدنيا والآخرة فأنفقوا أفضل أموالهم في سبيله وجادوا ببذل نفوسهم فضلا عن غيرها فجاد عليهم أن جعلهم من حزبه وقبيله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنتزم بها في سلك الأسخياء وأنجو بها من قبائش الأشحاء الأشقياء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأتقياء وسيد الأسخاء أفضل من بذل الأضاء وعرف بالسخاء أمر بالجود والإعطاء وذم البخل والبخلاء اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأسبه الأبرار الأتقياء عباد الله هذه الخطبة بعنوان بيت الله أحق أن ينفق فيه إذا فما هو الإنفاق قال القرطبي في تفسيره الإنفاق إخراج المال من اليد ومنه نفق البيع أي بمعنى خرج من يد البائع إلى المشتري وأنفق القوم أي بمعنى فني زادهم ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قال المناوي رحمه الله تعالى الإنفاق صرف المال في الحاجة يكون في المال وغيره وقال الإسراف في اللغة أي الخطأ وقال المناوي أيضا الإسراف في الشر إنفاق مال كثير في غرض خسيس وقال الحرالي الإسراف الإبعاد في مجاوزة الحد ومنه التبذير قال الشافعي رحمه الله والتبذير إنفاق المال في غير حقه يقول الله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تبذير في عمل الخير وهذا قول قول الجمهور كما قال قال الشافعي ومنه الكرم ومعنى الكرم انفاق المال الكثير بسهولة من النفس انفاق مال الكثير بسهولة من ال من ال من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع عباد الله لقد حث الإسلام على البذل والإنفاق والعطاء في سبيل الله فمن ذلك قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال جل في علاه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا عذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال جل في شأنه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال جل في أولاه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال أيضا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أي الذين ينفقون في حال عسرهم ويسرهم وفي حال فرحهم وحزنهم وفي حال صحتهم ومرضهم لهم هذا الأجر الجزيل وهذا الفضل الكبير اللهم اجعلنا من هؤلاء وقال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وقال تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ثم قال اللهم أعط منفق مال خلفا ثم ساق بعد هذا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وعن أبي هريرة عباد الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بأدل تمرة من كسب طيب من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وعن بسر بن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال قال الله يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك فمشيت بين بردين وللأرض منك وعيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan jinjina da kirari suna tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shi da cikakken shiryayye Allah ka ɗora maka layin shirya wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da darajarsa da martabarsa da ƙimarsa su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da iyalan gidansa da sahabbansa da kuma dukkanin waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku uwana masu daraja da albarka ya ku ’yan uwana masu albarka ya ku waɗannan fusaku wanda muke kyautata musu zaton sallamawa kiran Allah da kuma sallamawa da'awar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa wannan kyakkyawan zato ya tabbata gare mu gare ku baki ɗaya wannan huɗuba ta mu ta yau za ta yi magana ne akan baitullahi a haƙo an yunfaka fihi ɗakin Allah ya fi cancanta a ciyar da dukiya don raya shi masallaci ɗakin Allah shi ya fi dacewa ga a ciyar da dukiya don bunƙasa hida inganta hida gyara shi na farko dai yana da kyau musan menene ma'anar infaƙi lugatan wasdilahan a yaren malaman larabci da kuma yaren musulunci me ake nufi da al'infaƙ ciyar da dukiya me ake nufi da al'israf barna da dukiya me ake nufi da al-tabzir al-mubazzaranci da dukiya barar da dukiya fi ghairi mahalliha fitar da dukiya a kashe a gurin da bai kamata ba me ake nufi da alkaram mutuncin ɗan adam ta hanyar amfani da dukiya ya ɗan adam zai mutunta addininsa ya ɗan adam zai mutunta abokan zamansa ya ɗan adam zai mutunta gurin ibadarsa da dukiyar shi al-imam al-qurtubi abul ansari Allah ya masa rahama yace abinda ake nufi da al-infaqu shine ce ikhrajul mali min al-yad fitar da kuɗi daga hannu mutum ya cira kuɗi daga hannu yace daga nan ne aka samo kalmar am nafaqal bai'u ai bi ma'ana kharaja min yadil ba'i ila al-mushtari ciniki ya fada an fitar da ciniki ma'ana ciniki ya fada tsakanin wanda ya saya da wanda ya sayar wanda ya saya ya cire kuɗi ya ba wa wanda ya sayar ma'ana wanda ya sayar ya cire kuɗi wanda ya saya ya cire kuɗi ya ba wa wanda ya sayar masa daga nan aka samu wannan na faƙal bai idan aka ce an faƙal ƙaunin malamai suka ce ai faniya zaduhum wato guzurinsu ya ƙare shi ne za ka ji laraba sun ce na faƙal ƙauni wato guzurin mutane ya ƙare sun kashe sun ɗiba sun yi ta amfani da shi har ya ƙare daga nan ne aka samu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗa a cikin suratul nisa suratul isra afwan yake cewa idan la'amsaktum khashyatal infaq ga a ce arziki ko wadata ko rayuwar nan a hannun mutane take to da sun rike sun hana kowa saboda tsoron kar su cire su bayar abin ya kare ko wani a magamancin haka al-imam munawi Allah ya masa rahama ya haɗa ma aljanna yace al-infaq abinda ake nufi da al-infaq sarful mali fil hajati sarrafa dukiya wajen biyan bukatun yau da gobe yakunu fil mali wa ghairihi ana yi da dukiya kuma ana yi da abin da ba ma dukiya zalla ba kayan kadara fili gida ka bayar fi sabilillah a'a ka zo ka yi wani aiki da ilimin ka ko da tunaninka ko da wani hikima da basira da Allah ya baka shi ma wannan ana kiransa al-infaqu yace kuma al-israfu a lugha ana nufin al-khata'u wato kuskure da zamiyar kafa da farar da abin da yake ne mai amfani cikin abin da bai da amfani ko kuma ya zamanto an ciyar din yayi yawa kuma a cikin abin da ba shi da amfani al'imamul munawi dai sake cewa al'israf abin da ake nufi da al'israf infaqu malin kafirin fi ghardin hasisin ciyar da dukiya mai yawa a manufar banza manufar da babu alheri a cikinta a ɗebi dukiya a yi tabbazawa a ciki wannan shine ma'anan al'isra wato mutane su dinga ɗiban dukiyarsu suna ɓari da ita a gurin da wallahi in ka leɗa in ka san amfanin dukiya aikin alheri sai ka yi kuka da idanunka kaga mutum zai kashe dukiya akan gida wanda ya tabbata wannan gidan in ya mutu lillahi allazi la ilaha illa huwa kwandala bayan kwandala sai ya bada amsar ya aka yi gina shi amma da zai zo ya barar da shi a masallaci wallahi kwandala bayan kwandala sai an dinga zunjuma masa lada a kai shine infaqu malin kathirin fi ghardin khasis mutum ya dinga ciyar da dukiya a manufar da ba alheri a cikin ta akwai wani bawan Allah da wani rikici ya hada shi da matar shi ya kawo min kararta muka zauna muka tattauna mata ta hau dokin naki ta hau dokin naki ta ƙi yadda a sulhunta daga ƙarshe haka aka tashi a zaman ta iyarta to cikin hujjojin da yake kafa mun na cewa ya rike ta da mutunci sai ce malam ka zo don Allah zan kai ta gidan da na gina wannan baiwar Allah da ita da 'ya'yanta na matsa ba zan je bai matsa sai na je ashe darasi zan ɗauka a zuwa daga ƙarshe sai na amince masa na ce mu je wallahi ya kai ni gida a wani lungu daga cikin garin nan wannan garin da kuke gani ba wani gari ba na rantse da Allah ne dai tun da nake a rayuwata ban taba shiga gidan da ya tayar min da hankali irin wannan gidan saboda gida ne wallahi in aka shigar da kai komai wayewar ka baka saka fito ba sai an fito da kai duk kokarin ka wallahi za ka bace bat a cikin gidan to ba wannan ne abun mamaki ba abun mamaki ana sayan ana sayan wato mita na tiles a irin dai lokal rayuwa irin ta masu wadata kadaran kada han mita ɗaya dubu biyu da ɗari biyar dubu uku dubu uku da ɗari biyar dubu hudu ne tsada na rantse da Allah tiles ɗin da ya manna a gidan tiles ɗin da ya manna a gidan kowanne mita ɗaya naira dubu tamanin da biyar ya saye shi kuma da muka yi lissafi ya saka mita dubu uku da ɗari biyar a cikin gidan kai dubu tamanin sau dubu uku da ɗari biyar da muka yi lissafi kudin tiles din gidan kusan naira miliyan 26 iya tiles ne wannan banda magana gini banda maganar duk wani abu karkasa iya tsagwaron tiles din kawai miliyan 20 da wani abu amma a hakan matar ta ita zauna a zuciyata ina kallo yana min bayani amma ina cewa ina ma ɗakin Allah ka kai wannan aiki ba ka da tashin hankali duniya da lahira wallahi amma ya kashe ta akan ya faranta wa wata rai farin cikin bai samu ba kuma zai amsa yadda aka ya kashe wannan kudin a wannan gidan infaqu malin kathiri fi ghardin khasis mutum ya dinga kashe dukiya akan abin da babu manufar addini ba manufar rayuwa ba manufa ta neman yardar Allah a gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sauwaye Imam Shafi'i Imam Al-Harrali yake cewa abinda ake nufi da wato al'israf shine mujawazat alhaji wuce gona da iri cikin kashe dukiya a ma'anar shi al'imamar harrali ma yana ganin hatta akan abin da yake na rayuwarka ne bai kamata kana barar da dukiyar da yawa ba in ba akan abin da ya shafi lahirarka ba sai kafa hujja da aya da Allah yake cewa wala tubazzir tabzira sai ta innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafura kuma yace ai wannan ayar ba tana magana akan ciyar da ciyarwa ne na banza ba tana magana haka akan kanka da Allah yake cewa wa kulu washrabu sai yace wala tusrifu ku ci ku sha kar ku yi barna kar ku wuce gona da iri alladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama yace to abinda ake nufi shine mutum ya ciyar da dukiya ko da akan kansa ne kuma ta wuce gona da iri amma idan a bangaren addini ne babu israfi ba a barna jama'a ku yayi wannan duk abin da za ka yi in dai akan gina addini ne to dukiyar ka baka barnata ta ba wallahi domin da a ce ana barnata dukiya akan addini da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya taka wa sidna abubakar burki a lokacin da ya tattaro duk abin da ya mallaka a gidan shi ya zo ya miƙa wa annabi muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi mai ka bar wa gidanka ya ce na bar musu allah da manzon shi inda a ce ƙarna tana shiga cikin kashe dukiya akan addini to da annabi muhammadu ya ce sai na abubakar a ɗaya wani abu kamar musu to da ka malamai suka ce in dai a fannin gina addini ne in dai a fannin gina lahira ne ko dubu ɗari nawa ko miliyan nawa ka kashe wallahi ba kai farna ba daidai kai wannan yana dangance da imaninka da takawarka da tsoron Allahnka yayin da abubakar imanin sai kai ya ɗebo dukiyar gaba ɗaya ya bayar sai na umar kuma imaninsa shine ya raba dukiyar biyu ya ba wa Allah rabi ya riƙe rabi kai ma idan imaninka haka yake babu laifi amma mu sani cewa ciyar da dukiya in dai a fannin addini ne wallahi ko gaba ɗaya ne ba a yi barna ba suka ce ma'anar karam kuma shine infaqul malil kathiri bi suhulatin minan nafs wato mutum ya ciyar da dukiya mai yawa tare da saukin rai da daɗin rai baya jin komai a cikin ran shi fil umuril jalilatil qadr a cikin al'amuran da suke da daraja da kima a cikin al'amarin rayuwa ko addini alkafiratin naf'i wanda kuma suke da amfani mai yawa a cikin al'umma ya zamanto ka dubi wani guri wanda in ka ciyar da dukiya a gurin wato amfanin da hakan zai haifar wa al'ummar musulmi Allah ne kaɗai ya san yawan shi darajar da zaka jawo addini ga wannan abu Allah ne kaɗai ya san yawan shi wannan babu ɓarna babu israfi a cikin haka Allah maɗaukakin sarki jama'a ya ja hankalin mu fi gairi mamarra ba ɗaya ba ba guri biyu ba ba guri uku ba akan cewa mu ciyar da dukiya Allah ya fara faɗa mana cikin suratul baqara aya ta 221 Allah maɗaukakin sarki ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da duke su dan ɗaukaka addinin Allah sai ce ka masali habbatin ambatat saba a sanabila kamar misalin ƙwaya ne wanda ta fitar da zangarniya guda ɗari fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya kuma akwai ƙwaya ɗari akwai ƙwaya ɗari sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah yana ruɓanɓanya wa wanda ya ga dama idan suka ciyar wallahu wasi'un me ya dalili saboda Allah yalwatacce ne ba talaka bane ba talaka bane faqad kafara alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlihum himul anbiya bighairi haqqi Allah madaukakin sarki yace hakika waɗanda suka ce Allah talaka ne su ne mawadata sun zama kafirai da haka Allah ba talaka bane wallahu wasi'un Allah yalwatacce ne alimin kuma masani ne Allah ya sake faɗa mana yace allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka addinin Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan ba sa biyar da cutarwa dangane da abin da suka ainihin wato ciyar ko kuma gori lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce wallahi ladan su wallahi ladan su yana nan a gurin Allah babu bakin ciki a gare su babu tashin hankali ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun ga kuma su imani ku ce da dukiyarku daga kyawawa da kuma daɗaɗan abin da kuka tsuruwurta da hannunku na nema abubuwan halal da kuma abin da muka fitar muku da shi daga cikin ƙasa na amfanin gona Allah ya ce kar ku nufaci miyagun abubuwa da munanan abubuwa ku ce a cikin su za ku ciyar da addinin Allah za ku taimaki masallatai za ku taimaki makarantu za ku taimaki waɗanda suke cikin bukata kar ku nufaci munanan abubuwa ku ce a ciki za ku taimaka Allah ya ce walastum bi akhibihi illa an tughmidu fihi kuma fa inda ku ne kuka shiga halin bukatar aka ɗauki irin wannan aka baku wallahi ba za ku karɓe shi ba illa da rinsewar idanu ma'ana sai dai ya zama muku dole ba yadda kuka iya amma in so samu ne kuna so a baku wanda ya fi wannan kyau da daraja da kima to kar ka yadda ka ce za ka ɗauki abin da yake ba shi da kyau ko ba mai amfani ba ka bawa addinin Allah Allah ya ce wa alamu anna Allah ganiyun ku sani wanda ya ce ku taimaka din nan ba mawadaci ne ba talauci ne yasa ya ce ku taimaka ba yana nema muku rahama ne yasa ya ce ku taimaka wa addininsa hamidun kuma abun godiya ne shi Allah ya ce a shaitan ya idu kuma alfaqara wa ya amurkum bil fahsha shaitan shine yake muku alƙawarin talauci yana umartar ku da cewa za ku talauce kuma yana umartar ku da alfasha Allah kuma yana muku alƙawarin gafara da falala da ƙalin arziki sai Allah ya sake cewa wallahu wasi'un alimun Allah yalwatacce ne kuma masani ne dangane da halin da kuke ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya sake jan hankalinmu har ilau ya ce wa matun fi min khairin fali an duk fa abin da ka ciyar dan kanka ka ciyar wallahi wanda yake gani ya ɗauki dukiya ya bawa addinin Allah wanda yake gani ya ɗauki dukiya ya taimaki masallaci yana ganin ya taimaki liman ko yana ganin ya taimaki ladan ko yana ganin ya taimaki ma'aikatan masallaci wallahi wallahi wallahi wannan ya tafka mummunar asara a cikin zuciyar shi baka taimaki waɗannan ba balma da a ce za a ma kashafi kaga abin da wani Allah limamin masallacin yake yi shi a cikin dukiyar shi da waɗanda suke tare da shi wajen ayyukan alkhairi suke yi wallahi da ka tausaya wa kanka cewa ashe kana muna da zato ga waɗannan bayin Allah kai baka san halin da suke ciki ba baka san kokarin da suke yi ba mutane su ɗauki dukiya su baza ta a shirme da hayaniya ga addininsu kuma yana buƙatar dukiya yana buƙatar al'amura wanda suke na ɗaukaka da daraja wallahi tallahi jama'a wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi Allah ya sake faɗa mana yace wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim ya sake faɗa yace allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar wanda suke cike ciyar da dukiyarsu dare da rana sirran wa alaniya a bayyana ko a ɓoye falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wallahi waɗannan ladan su yana gurin Allah kuma ba za su yi bakin ciki ba za su yi takeici ba a ranar tashin alkiyama Allah ya sake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim jama'a ayoyi ayoyi da Allah madaukakin sarki ya magana akan falalar infaki da falalar ciyar da dukiya wallahi ayoyin suna da yawa amma bari mu rufe da wasu hadisai daga ciki imamul bukhari allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna ya yi wani babi a cikin sahihul bukhari na ya ce babu ƙaulin lahi ta'ala babin da ke magana akan faɗin allah subhanahu wa ta'ala fa amma man a atawattaka wanda ya ba da dukiyarsa don a ɗaga addini kuma ya ji tsoron allah wa saddaka bil husna ya gaskata da kalmar shahada Allah ya ce wa saddaqa fasan yasiruhu lil yusra wannan sai mun sauƙaƙe masa duk abin da zai zama mutu masa mai sauki sai mun kai shi zuwa ga sauƙin rayuwa sauƙin mu'amala sauƙin zama da iyalansa sauƙin zama da makota sauƙin duk abin da yake wa wani wahala Allah ya alƙawarin wallahi in kana ciyar da dukiyarka ga addini Allah sai ya kawo ma sauki me kake gani dangane da irin wanda suke da wadata amma suke cikin kunci da tashin hankali mutum ya zo maka hajaran majaran ya rasa inda zai sa kansa amma fa kafin ya zo ɗin nan kai kana kallon shi daga nesa kana sha'awar shi ka ɗauka cewa wadatar ita ce masa zaman lafiya ashe shi kuma a daidai wannan lokacin wadatar bala'i ce a gare shi me ya ja masa wannan shine da a ce ya yi amfani da dukiyar wajen gina addini wallahi kowannen ya tuna zai dinga jin zuciyarsa ta nutsu saboda ya san yayi wa kansa kyakkyawan tanadi a lahira iya tuna wannan kadai kafin ya ga sakamakon wallahi ya isa ya kwantar masa da hankali akwai wanda daga cikin magabata yayi wata sadaka a daidai lokacin da ake bukatar ta kuma a daidai lokacin da wannan sadakar take da amfani wajen yinta daidai inda ake bukatar wannan ya ce wallahi akwai damuwar da ta dame shi ya fi shekara talatin a cikinta ya rasa inda zai sa kansa babu addu'ar da bai yi ba babu neman kusanci da Allah da bai yi ba babu nau'in ibada da bai yi ba ya fita daga wannan damuwa muna rantse da Allah ya ce damuwar ta ifita san da ya wannan alherin rana ɗaya ya nemi wannan matsala a cikin zuciyarsa ya rasa wallahi saboda ya tuna da addini ya tuna da bayan Allah sai Allah ya tuna da shi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wa wani yaro yana cewa ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka a wata ruwaya a can gaba yana cewa ka tuna Allah lokacin da kake cikin kunci da damuwa lokacin da kake cikin walwala kai kake cikin nutsuwa shi kuma Allah zai tuno ka lokacin da ka shiga tashin hankali da damuwa ya ku ɗan uwa masu albarka ku nemi warwarewar matsalolinku ku nemi warwarewar damuwoyinku daga yayewa al'ummar musulmi damuwoyin da suke ciki da matsalolin da suke ciki na al'amarin da ya shafi addininsu da al'amarin da ya shafi rayuwarsu ku tuna cewa dukiya za ka tafi za ka batta kuma wallahi tallahi da kai da wanda ba shi da ita na rantse da Allah za ku zamanto ɗaya a gaban Allah bambancin ku da shi shine idan kai amfani da ita wajen taimakon addinin Allah jami'u nasi fi duniya sawa'u falan tabqa walan yabqa thara'u wala taghtarra fi shay'in sayafni fa izzul mar'i bil fani ghaba'u yace wada an ka takabbura kun aqulan fakibrul mar'i uqbahu shaqa'u mawaki yake cewa jami'un nasi kaf gaba ɗayan mutane a gaban Allah da kuma a wannan duniya sawa'u wallahi ɗaya suke kuma Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi wani a gurin Allah shine wanda ya fi fi tsoron Allah jami'un nasi fi duniya sawa'u yace falan tabqa walan yabqa tharau duniya ba za ta saura ba wadatar da mutane suke da ita ma wallahi ba za ta saura ba yace fala taghtarra fi shay'in sayafni kar ka rudu da abin da ka san mai karewa ne abin da za ka mutu ka bar shi ko ya kare ya bar ka ko ku kare ku bar juna gaba daya ɗayan ukun nan wallahi sai ta faru ko kai ka bar dukiya ko ita dukiya ta bar ka ko duk ku bar juna ku tafi lahira nawa ne cikin mutane suke yin jinya har sai jinyar ta cinye abin da suka mallaka kafin su mutu kaga da su da dukiyar duk sun bar duniyar gaba daya nawa ne cikin mutane suke tara dukiyar su mutu su batta nawa ne cikin mutane suke tara dukiyar ta kare su dawo abin tausayi kuma idan ya waiwaya baya ba ba layin da zai bi ya ga wani masallaci da ya gina ya tuna cewa duk tsiya dai duk ma dai yadda ta kare ya yi wa dukiya wayo tun da ya gina addini da dukiyar ya tuna wannan hankalinsa ya kwanta ya farin ciki cewa fada dukiyar ma ta kare shi fa ba a gama da shi ba dukiyar ba ta gama da shi ba nawa ne waɗanda yau dukiyar ta ƙare suka dawo suna kallon 'yan uwansu wanda suka yi kuɗi zamani ɗaya su sun yi amfani da damarsu wajen gina addininsu wajen gina rayuwar musulunci da musulmi suna jin daɗin wannan duk da yau ba su da kuɗin akwai wani mai kuɗi da na sani wallahi jama'a ya yi kuɗi har ma'ana kuɗi kuɗi mai ma'anar kuɗi amma a rayuwarsa masallaci guda ɗaya ya gina daga baya dukiyar ta ƙare yanzu rayuwarsa ta tare a wannan masallacin ya ce ya rantse da Allah babu inda yake shiga ya samu nutsuwa in ba masallacin da ya gina ya ce wallahi idan matansa suka rikirkita masa lissafi ya ce sallayarsa yake ɗaukowa ya tuhu masallacin da ya gina idan ya ɗaga kai ya kalli ginin sai ya ji zuciyarsa ta nutsu saboda ya san ya ɗebo wani abu ya bawa Allah wannan kaɗai shi ne ya saura masa a rayuwar shi amma duk wani abu da kake tunani na wadata ya kare mishi wannan guri shi ya saura masa inda yake samun nutsuwa ya kai dan adam me zaka da dukiya yanzu ku duba masallacin nan jama'a masallacin nan Allah ya saka wa malamin mu malam Musa da alheri Allah ya kara masa lafiya da imani oke ba za ku ce amin ba saboda hassada a to in ba hassada ba alherin da ake ginawa a masallacin nan na rantse da Allah ni dai a yanzu a garin nan banga inda ake gina irin wannan alherin ba a rufe tafsirin nan na bana mun ji cewa marayu da aka taimakawa jama'a a masallacin nan marayu mutum 260 da wani abu sanda aka yi musu kayan sallah gaba ɗayansu aka ba su abinci gaba ɗayansu aka yi musu duk wata hidima gaba ɗayansu gajiyayyu mutum ɗari da saba'in da wani abu aka ɗebi abinci aka ba su aka ɗebi yaduka aka ba su aka ba su kuɗin da za su yi girki da kayan girki me ya wannan alkhairi a kwamitin malam na aurarwa an aurar da akalla mutum tamanin daga kafar kwamitin zuwa yanzu kuma waɗannan da aka aurar fakar kamanta sadaki fa biya musu ake ba su suke biya wa kansu ba duk wata hidima da ka sani kai wallahi akwai da yawa daga cikinsu ba wai magana sadaki ba hatta kayan ɗaki na rantse da Allah kwamitin nan ta yi musu na rantse da Allah ko gwamnati ta tara mutum tamanin ta yi musu aure ta biya musu sadaki wallahi ya kai a jinjina mata wallahi ya kai a jinjina mata ballantana individual a haɗu a kwamitance a samar da irin wannan alkhairi yanzu dan uwa bawan Allah idan kana da gurin da zaka kai dukiya ashe irin wannan gurin baya cikin gurin da ya kamata ka kai dukiyarka amma kar ku manta duk da irin wannan dimbin alkhairi duk da irin wannan dimbin gudunmawa har yanzu wannan guri yana da bukatun abubuwa dawa wanda yau ana ji ana gani abin an gagara gyara shi wannan dai misali ne yanzu gashi kuna gani hutuba ake wanda daga cikin nishadi na karantarwa ya zamanto gurin da ake karantarwa akwai comfortability akwai nutsuwa a samar da haske a samar da iska wadatacciya wanda waɗanda suke zaune suke sauraron abin da ake za su samu nutsuwar saurara amma ana magana lokacin da wani take ratsa shi wani a lokacin yake share zufa wani a lokacin yake kada riga wani a lokacin yake gyara zama saboda babu nutsuwar da zai gudanar da ibadar ya saurari abin da yake bukatar ya saurara ashe ba irin wannan ya kamata ka zo ka tambayi meye matsalar wannan abun ka kashe dukiyarka ka gyara ko yau ka koma ga Allah kana da abin da zaka gaya wa Allah ba ba anan ya kamata ka yi ba wannan gurin yanzu ba shi da ruwa wadatacce akwai lokacin da ruwan gurin ke karewa a rasa abin da za a yi alwala balantana bukatun yau da gobe wannan gurin yana bukatar babban janareto wanda ya kamata a samar wanda bai ba da wuta da haske da esin nan duk a dinga kunna su na rantse da Allah kai kanka idan ka zo sai ka ce salamun qaulan min rabbir rahim aminci ya tabbata daga ubangiji mai rahama saboda ka samu nutsuwa na kai ibada kuna tsammanin malam ya karantar da mu kuma sannan ya so sun kudin da za a yi wannan aikin wallahi in muka haka bai masa adalci ba ko kuma kuna so malam ya je gurin da mutuncinsa zai zube saboda yana so gurin ibadar ya inganta mutuncinsa ya barbaɗe kun yarda mutuncin malamanku su zube a gaban manya don neman yadda za a gyara gurin ibada bayan akwai kuɗi a ƙarƙashin ku na rantse da Allah a cikin waɗanda suke zuwa su yi sallah a wannan gurin akwai wanda zai iya tambayar matsalolin masallacin nan kaf ya gyara su kuma ba tare da ya ji ko ɗarɗar a cikin zuciyarsa ko kuma a cikin dukiyar shi ba me za ka yi da kuɗin gahiri yanzu ba waƙe na cewa jami'un nasu fi duniya sawa'u falan ta buƙa walan ya buƙa sara'u sai ce fala ta ga tarra bilfani kar ka yadda ka rudu da abin da karewa zai yi fa izzul mar'i bilfani gaba'u jin izza da ɗaukaka da buwayar ɗan adam da abin da duniya ne zai ƙare ya ce wannan wauta ne rashin hankali ne baka san me kake ba idan ya zama dukiyarka iya abin da za ta yi ma shine ta biya maka bukatunka kuma ya zamanto kana tunawa da ita kana jin kai wani ne iya wannan amfanin dukiya za ta yi ma ya ce wallahi kayi asara ya ce don haka wata an ka takabbura kun a ka bar girman kai da hayaniya ka zama mai nutsuwa da tunani akwai mai kudin da ya raɗe ya ji matansa da manyan 'ya'yan shi suna mitin ɗin in ya mutu in ya mutu ya za su yi da dukiyar shi uwar ta tara su waɗannan matan da ka tara a gida kana ganin cewa ai love you masoyanka ne wallahi wallahi jira suke ka mutu su san yadda za su yi da dukiyarka akwai wani mai kuɗi da na sani yana ibada yana taimakon addini da dukiyar wata rana sai nake mar tambaya don daudar sai nace alhaji ya naga kana ta abubuwa yi kyauta yi sadaka in ka ji masallaci na bukatar kaza yanzu pofin nan jama'a yoyo yake yi rufin nan rufin nan da kuke gani yanzu digariwa diga yake yi nan da wasu watanni ko shekaru akwai yiwuwar wannan pofin ya afko kasa wanda in za a samu wanda zai zo ya farke shi ya farke rufin ma gaba daya a gyara shi a saita shi a sake masa tsari muna bukata amma ka sani na rantse da Allah tun da so muke ka higa aljanna ba za mu zubar da mutuncin mu saboda ka zo kai mana aikin addini ba in kai baka san muhimmancin abin da zaka yi ba kana jira sai mun zo mun fada a gabanka darajar mu ta zube sannan ka yi wallahi kar ka yi mu dai yanzu muna nan muna yin iya abin da za mu iya ba dai rayuwa ba ce ranar da muka faɗi muka mutu ba shi kenan magana ta ƙare ba abin da muka yi za mu samu abin da kai ma kai za ka je ka samu wallahi amma ka sani cewa dukiyarka wallahi ita ce amfanin abin da kake ciki a rayuwa in ka sake ta lalace ba ka yi abin da addinin kake bukata ba wallahi ka yi asara da haka yana ji suna mitin din yadda za su raba dukiyar wallahi ya ce bai an ba ya tashi ya je ya lissafa kaza ya lissafa kaza da ya tabbatar kudinsa na nan sai fara buɗe ayyukan addini wani bawan Allah ya tambaye shi alhaji ya naga kana ta kaza kana ta kaza yace wallahi wallahi hankali na ya tashi yace ashe haka iyalan mu suke ashe haka wasu suke fama da matansu fata suke ka mutu kowace da ajanda da budget din da ta yi abin da ya daga mara hankali yace akwai wacce a cikin su matan shi take magana wa kawarta ɗaya daga cikin matan shi take cewa dama ba son wa alhaji take ba wana take so don haka daga zara Allah ya ɗauki rayuwar shi suna waya da wana suna tattauna yadda daga alhaji ya mutu za ta ɗebi kuɗi ta je ta bashi su shirya rayuwarsu yace wannan abin ya ɗaga mishi hankali ka yi amfani da dukiyarka bawan Allah ka gyara lahirarka ka sani da yawa daga cikin mutane da ake rayuwa da su wallahi ba su da tunani wajen ya rayuwa za ta inganta daga 'yan boko waɗanda ba su da tunanin lahira sai 'yan kasuwar da ba addini a cikin kasuwancinsu sai waɗanda suke gama garin mutane waɗanda lahira ba a gabansu take ba lahira ba a gabansu take ba haza zamanu li'amun nasi ta'aluhu ghirrun khali'un wa dajjalun wa ma'atuhu fi hal munafiqu mahbubun wa muhtaramun wa qa'ilul haqqi bainan nasi makaruhu haka mawaki yace haza zaman yace wannan zamani namu li'amun nasi ta'aluhu jahilan mutane ne suka kewaye shi wanda babu ilimi na sanin ya za su in ba ana maganar jahilci ba ana cewa ba ka yi digiri ba ne a'a wannan wani abu ne daban mu ba mu sai kai jahili ba ne amma kai jahili ne kuma har ilau saboda iya bangare ɗaya ka sani ba ka san lahirarka ba hatta al'ana anta jahilun wallahi ghirrun khali'un ghirrun yace jahilan mutane khali'un ai alladhi yanqadu ila hawahu da masu son zuciya wa dajjalun bi ma'ana kadhab makaryatan mutane wa ma'atuhu ai bi ma'ana ghabiyun wawayen mutane su suka haɗu su hudun nan yau suke su suke juye duniya haza zamanu li'amun nasi ta'aluhu ghirrun khali'un wa dajjalun wa ma'atuhu sai yace fi hal munafiqu a wannan duniyan ne fa munafiki mahabubun wa muhtaramun zaka ga ana san shi ana mutunta shi in yazo cikin mutane kowa ya san munafikin banza ne kowa ya san ba mutum arziki bane ba mutumin arziki bane amma wallahi haka mutane suke mutunta shi fi hal munafiqu mahbubun wa muhtaram yace wa qa'ilul haqqi bainan nasi makaruhu me gaya wa mutane gaskiya kuma ko ina ka je kyamar shi ake wallahi jama'a mu ji tsoron Allah wannan duniyar ba badawwamiya bace rayuwa abinda ake maka lissafi da shi shine me ka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya duba surar jikinmu da abin da muka mallaka da rigunan abin da Allah maɗaukakin sarki yake dubawa shine zukatanmu da abin da muka aikata kuma manzan Allah ya ce idan ɗan adam ya tashi a lahira kafin ya taka sitam na farko sai an tambaya a guda hudu cikin guda hudun nan saboda lokaci annabi muhammadu ya ce wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa za a tambaye ka kwandala bayan kwandala ta ina ka samu kuma a me ka kashe a me ka kashe in kana gadara kai dan kasuwa ne ka tsira dukiyar halal kake ci in kana tsammanin kai dan siyasa ne iya salarin ka da abin da aka baka kake amfani da shi in kana gadara kai ma'aikacin gwamnati ne iya salarin ka ne to ka sani kuma bayan ka samu ka tsira a yadda ka samu kuɗi to na rantse da Allah kuma za a tambaye ka akan abin da ka kashe tunanina da naka yanzu ya harba mana cikin kashe-kashen kuɗinmu muna taimakon addinin Allah muna duba ina musulunci yake samun tawaya muna toshewa muna duba gurare irin wannan wanda mun san ana producing mutanen arziki ana taimakon bayan Allah ana haɓaka addini muna agaza musu yanzu jama'a ba abun kunya ba ne a ce guri kamar wannan wanda duk garin nan na rantse da Allah ba wanda bai shaida alkhairin wannan gurin ba amma a ce ana sallah ta juma'a wuta ta ɗauke ta dawo kaza ya rukuce a sake gyarawa ba wani wanda zai yi tunani ya ce malam me ya matsalar wannan abun ko wannan bari in ɗauke muku da ni da kai na rantsi da Allah wannan haƙƙin a wuyan mu yake gaba ɗaya domin ba Jacob ne da je suka za su zo su yi mana ba Ahmad ne da Abubakar da Alhaji Ahmad da Alhaji Abubakar da Alhaji Yaku su ne dai namu kuma su ne za su zo su yi mana kuma su yi mana cikin mutunci suna neman yardar Allah muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu abubuwan da ake yi na alkhairi a wannan guri Allah ya ƙara tabbatar da shi waɗanda suke ba da gudunmawa wajen haɓaka addini a wannan guri da taimakawa al'umma a wannan guri subhanahu wa ta'ala ya agaza musu duniyarsu da lahirarsu duk waɗanda suke ba da gudunmawa kwandala da naira akwai 'yan kwamiti wanda na sani wanda har ainihin wato taxin ɗin kansu suka yi ma'ana kwamitin da shi malin ya naɗa na sulhu da na auratarwa da sauran kwamitin na ta'alimat da sauran bayin Allah da suke zuwa karatu kowa yana ba da nasa gudunmawa muna addu'a ya Allah duk wanda ke ba da gudunmawa wajen haɓaka addini a wannan guri Allah ka taimake shi da ma wanda suke yi a wasu gurare muna addu'a duka Allah ya taimaka musu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa malin lafiya ya ƙara masa imani ya gama da duniyar nan lafiya ya sa iyayensa su haɗu da su a aljannar firdausi Allah ya tayar cikin 'ya'yan shi waɗanda za su ɗauki wannan addini su kai shi inda bai iya kai shi ba a rayuwar shi subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu a yi hakuri na ƙara lokaci akan yadda aka saba saboda magana ce tana mun zafi tana kuna na a cikin rai irin yadda nake ganin ake fama a wannan guri wallahi abun baya mun daɗi jama'a mu ji tsoron Allah wallahi wallahi ba wannan zai zo yi mana ba wallahi mu zami wa kanmu wallahi addini kuma shi ya fi cancanta dakin Allah ya fi cancanta a ciyar da dukiya ba harkar buki da watsa kuɗi a gidan taro da baza kuɗi a cikin abin da ba shi da amfani ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki Allah ya sa mu dace Allah ya sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله